أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna goma ga watan Rabiul Awwal hijiran ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda daidai da 25 ga watan September na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun Bulughul Maram min Jami'a Adillatil Ahkam muna cikin Kitabus Siyam wato littafin da yake magana akan azumi a karatun da ya gabata an yi magana akan hadisan da suke magana akan yadda ake yi a fara gabatar da azumin wata ramadana yadda ake a gawata ganinsa da kuma wanda in suka gan shi za a tabbatar da ɗaukan azumi yau kuma za a shiga maganar hadisan da za su yi magana akan ya za a yi a fara yin azumin وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أحمد والأربعة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيه وقفه وساه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدال القطني لا صيام لمن لم يفرطه من الليل آه وعن حفصة أم المؤمنين دقسيتنا حفصة والمؤمنين رضي الله عنها ألا تدئتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم قريش ياتي من لم يبيت الصيام قبل الفجر والنبي نير أزمي بكاف الفجر يكيتو فلا صيام له بشر أزمي رواه أحمد إمام أبن يرويتو فالأربعة da ashabu sunani tirmizi na sa'i ibn majah abu dawud kenan wa malan nasa'i wa tirmizi ila tarjihi waqfihi a imam an-nasa'i da imam tirmizi sun karkata zuwa ga ayi tarjihin hadisin zu a ce ya tsaya akan wato sahabi bai isa kan annabi ba kenan sallallahu alaihi wasallam wasahu marfu'an sannan sun inganta shi sun daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ibn kuzaima da ibn hibban a wajen dalikudni kuma yace la siyama liman lam yafrituhu min al-layl babu azumi ga wanda bai kulla azumi da daddare ba to wannan hadisi yana magana akan yadda za a yi mutum ya fara azumi shine zai yi niyya shi za a cikin hadisi aka ce wanda bai yi a kwanta da niyya ba to kuma shi a attabiyin da aka ce ana nufin a ƙulla wani abu da daddare ba da rana ba to shi ne hadisi yake ga mana cewa yana nuna wajabcin yin niyya da daddare ga mai azumi amma malamai sun yi saɓani cikin wannan magana shin yaya idan mutum bai niyan azumi baya azumin sa yake akwai aqwal da yawa a cikin su Imam Malik yace a yin niyan azumi sharadi ne na ingancin azumi azumin na nafila ne ko na farilla ne saboda haka babu makawa sai an masa niyya yace idan mutum ya azumi amma bai kwanta da niyya ba ta wannan azumin nasu bai inganta ba kwata-kwata dalilinsa kuma hadisin nan sai na hafsa radiyallahu anha da muka karanta yanzu yace dalilinsa aka haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace a man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu wanda bai yi niyan azumi kafin alfiji da keto ba ba shi da azumi saboda haka imamu malik a wajen sai ya ce to babu azumi bai yi ba in mutum bai yi niyya ba imamu abu hanifa a wajensa ya ce azumi ya yi azumi ya inganta ko da ko mutum bai kwanta da niyya ba matukar ya yi niyya kafin rana ta fito shi kuma ya faɗi haka saboda ga hadisin za mu karanta shi shi ne hadisi na gaba wani aisha ta radiyallahu ana qalat da kala alayya nabiyu sallallahu alaihi wasallam za ta yi min faƙala hal inda kuma shai'un ƙulna la ƙala fa inni izan sa'im sun ma ta na yawon akar faƙulna uhudiya lana haithun faƙala arinihi falaƙada asibahatu sa'iman fa'akala rawan muslim a wannan hadisin wanda shine zai ga mana magana Imam Abu Hanifa din shi kuma an samu shi daga Sayyidatina Aisha Allah kara mata yadda ta ce da kala alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo waje na wata rana fa qala sai ce hal indakum shay shin a wajen ku akwai wani abu ne fa qulna sai muka ce la ba komi qala fa ni zan sami ce to shikenan ni kan ina azumi ma summa atana yawman akar sannan sai sake zuwa wata rana fa qulna sai muka ce masa uhudiya lana haithun an kawo mana kyautar dibino da kuma mai wani dibino ne ake cuɗanya shi har a samu mai irin nauyin abincin su ne fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace arinihi ku bani na gan shi fa laqad asbatu saiman ni bana waye gari ne ma ina azumi amma ku bani na gani fa kala sai yace sai yace wannan abu wannan abincin rawu muslim ma muslim ne rawato wannan hadisi to nan wannan hadisai guda biyun namu sun kushi abubuwa da yawa a cikin su wanda mun faɗa dai Imam Malik ya kawo hujjar cewar sai ka kwanta da niyya azumin ka yake yi shi yasa ya ba da hujja da hadisin da muka fara karantawa na na Hafsa shi kuma Imam Abu Hanifa ya ce a azumin ka ya inganta ko ba kwanta da niyya ba matukar dai rana bata fito ba bata karkata ba dalilin sa kan haka hadisin na Aisha da ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wata rana sai ya ce akwai wani abu ne aka ce babu sai ce to shi kenan ni kai na azumi ba kaga ya zo ne kafin rana ta karkata cin da gari ya waye ne ai rana ta fito amma bata kai tsakiya ta karkata lokacin sallah azhar yayi ba sai ta ce a babu komai sai ce to shi kenan shi kan dama kawai shi kenan yana azumi sannan dalilin imam abu hanifa na biyu na cewa ko ba kwanta da niyya ban salama za ka yi azumi shine hadisin salmata bin al-akwa yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wani mutum yayi kira a cikin mutane ranan ashura sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka ga masa yau ne ranan ashura lokacin kuma gari ya riga ya waye rana ta yi ma amma dai azhar ba ta yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wani mutum yayi kira yace ya ku mutane ku sani wanda ya ci abinci to ya cika azumin sa wanda kuma bai ci wato kare ci wanda ya ci abinci ya ci gazumin sa wanda bai ci abinci ba wato kare ci ya zauna akan haka lokacin ba a farlanta azumin wata ramadana ba to azumin aishura ya zama kamar shine farilla a lokacin to sai imam abu hanifa ya gaba hujja da wannan abin da ya faru ce kaga to ai a lokacin ake maganar wanda ya ci abinci to ya kama bakin sa har magariba wanda bai ci ba kuma shikenan yayi azumin ashura kenan to ba wannan kaulin kuma sai fadin Imam Shafi da Imam Ahmad da kuma wata mazhaba har yanzu ta Imam Ahmad bin Hanbal su kuma suka ce a a su a wajen su za a rarraba ne sun raba abun biyu sun raba tsakanin azumin nafila da azumin farilla suka ce azumin farilla ya wajaba in zaka azumin farilla sai ka kwanta da niyya sai ka niyan yin wannan azumin dole amma azumin da kuma na nafila ne to shi kuma za ka iya yin niyyarsa da rana da tsakiyar rana ka tashi ka ce kai kai yanzu kawai ka shiga azumi hujjarsu waɗannan hadisan da makaranta guda biyu idan dai baka ci abinci ba ko in dai baka ci abinci ba baka aikata wani abun da zai karya azumi ba sai ka ce kai kawai yau kan azumi kake yi ba in na nafila ne hujjar su hadisan da makaranta guda biyu hujja akan azumin farilla ba za a yi ba sai an kulla niyya shine da daddare kenan ko shine hadisin sai na hafsa hujja akan za a yi azumi na nafila a koda ba a kulla niyya ba hadisin sai na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajenta yace akwai wani abu ne tace babu ce to shikenan ina azumi ba kaga wani azumi ba na bari Allah bane na nafila ne ba a Ramadana bane a Ramadana ne abu zo yace mata akwai wani abu ba dama ba zai bada ba to sai suka ba hujja kan haka sai suka raba shi biyu suka ce haka zai zama to a wannan hadisi na sayyidina Aisha an ga mana cewa ashe azumin nafila zaka iya kulla niyyarsa da rana gari ya waye baka ci komi ba har rana ta yi amma bai kai azhar ba ko baka je ka aikata wani abu da zai jawo ya zama irin abin da yake karya azumi ba ko ka sa da iyali ko wani abu kama da wannan to wannan sai wasu malaman suka ba hujja da shi a haka suka ce yayi in ka ce ka zarce da azumi to azumin yayi saboda Abu Darda ya shigo wajen matarsa Ummu Darda ya tambaye ta shin akwai abinci ne a wajen ku suka ce babu sai ce to shikenan ina azumi yau kawai tunda babu abinci to shikenan ina azumi na ma shiga azumi sannan kuma wasu kuma suka ba hujja da har yanzu wannan hadisin dai akan kulla kulla niyan azumin da da lokacin da abun ya same ka da rana saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arinihi ki bani abun na gani akwai wani abu ne da aka kawo sai ta ce ne gashi an kawo mana dibino ne da mai a haɗe wani nau'in abinci sai ce a kawo sai gani da aka kawo sai ce falakal asbahatu sa'iman da ka na waye gari ma ina azumi kuma sai ya ci to kaga nan hukunci da ya shiga na majan dan yanzu za a yi maganar kare azumi ba tukunna kowa gaba tun da ce ya ci na ɗaya dai tukun ya ce da ya waye gari yana azumi yanzu kuma gashi an samu abinci ya ci abincin to to anan wajen sai malamai suka ce to wanda zahirin wannan hadisin yana gwada cewa wanda ya dauki azumin tsawo na nafila sai ya karya to shi kenan ba komai a kansa jamhur suka tafi akan haka suka ce kawai babu shi kenan ya karya shi ma babu wani abu amma imamu abu hanifa da imamu malik da hasan al-basri da makhul da naqai suka ce ai babu babu dama bai halatta gare shi karya ba azumin nafila ba zai karya shi ba sannan idan ya kuskure ya karya kuma zai biya idan ya kata haka zai biya to ya za ka yi da wannan hadisin da aka karanta nan tun daga shi ake alaihi sallama da aka kama abun ya gani sai ce da ka ne na waye gari na azumi amma sai karɓa shi to ka san malamai ne sai suka ce ai alaihi salatu wasallam yana bada hukunci ne idan ya zama a ya karya din kuma yazo ya biya to shikenan za a ce to ai duk wanda ya karya azumi duk matsuwarsa to sai ya biya kenan ko da na bila ne da sauransu to amma kuma sai ya nuna halaccin haka duk da kuma sun ce su wannan hadisi ma ba same shi ba hadisin da suka samu a wani kaulin su kenan ko samu wannan hadisin da muke karanta yanzu wanda suka samu sun samu hadisi sai na Aisha da take faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same ta da Sayyidina Hafsa su kuma suna yin azumi a wannan rana suna yin azumi sai aka musu abinci abincin da ban sha'awa suka ji abincin ya burge su abinci ne mai kyau sai aka maka wani abu nan ka san kana azumi idan musamman inda wahala sai ka ji yana wani kamshi to sai aka musu abincin sai suka ci suka ci kawai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai sai na Hamza ta yi gaggawa ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah mun kasance muna azumi sai aka mana wani abinci abinci ban sha'awa wanda duk wanda ya samu wannan abinci zai zai ji sha'awar ya ci sai muka ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yawma makana sai ku mai da wata rana gurbin wannan ranar da azumin wato ku biya to imamu a abu hanifa da imamu malik da hassan al-basri da makahul da naka'i suka kafa hujja da wannan hadisi suka ce saboda haka ko da azumin nafila ne ka karya shi saboda an kama ka wani abu da ya burge ka ko ka ci to za ka biya kenan suka kafa hujja da wannan hadisin duk da malaman hadisin ma sun bi su suka ce ai wannan hadisin yana da illa ma hadisin suka kafa hujja da shi wanda suke dogara da wannan hadisin na cewa in ka ci kawai ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam ma gashi nan ya ce to sai ka duba masaban da kake bi sai ka duba aka yi to wannan shine magana akan ci idan azumin nafila kake yi to har yanzu malaman sun yi magana a ciki a hadisan da na makaranta guda biyu an yi maganan wanda ya kulla azumi da rana wanda shi wahala ce watakila ko kuma kawai yanayi ne ya ga halin da ake ciki watakila babu abincin ba a samu ba sai ta kai ni azumi ma nake duk da dai mun faɗi a wasu mazahib din sun faɗi cewar ba zai ka kulle niyan ba sai da daddare wasu kuma suka ce inda nafila ne in dai azhar ba ta yi ba ba samu zawali ba za ka iya kullawa to sai aka yi sabani cikin ladan za ba shi lada ne kam wanda misali ya zo gidansa ya ji ya bubbuga bai samu abin da za a yi na safe da rana ba sai ce kai ni yanzu azumi ma nake yi to ya zai samu lada ko yaya akan ladansa an yi magana ciki to shikenan wasu suka ce za a ba shi ladan azumi cikakke kamar ya yi azumi ne duka za a ba shi ladan cikakke kamar ya yi azumi saboda azumi ba shi da wani sashi ba za a ce nan sashi ne na azumi ka fara shi yanzu kuma ka bar shi ba in ka fara shi gaba ɗayansa ne ba za a ce a kayi da safe ne yanzu ka zo ka dora rana ko kuma ka dora a na yamma ba azumi azumi ne kawai duka wasu kuma malaman suka ce a ba zai samu ladan azumi cikakke ba zai samu lada ne lokacin da ya yi niyyar azumi daga lokacin ladan azumin zai fara zuwa kai ne kawai gari har sha biyu baka ci ba baka sha ba baka yi wani abun da zai karya yanayin azumi ba sai ka fito sai aka ce yau ba yadda za a yi ba za a samu abinci ba sai ka ce to ni yanzu azumi ma nake yi sai aka ce to wanda suka yarda da wannan maganar sai suka ce daga wannan lokacin ne zaka fara samun ladan saboda a lokacin ka kulle niyya inna wala malu bin niyyat ayyuka suna tafiya tare da niyya ne da kuma baka niyyar komai ba kana nan kana zaune ne kawai duk da mun faɗi cewa wasu mazabi din wasu ce hakan ba mai yiwuwa bane dole ka kai niyya kawai kafin alfijir ya keto to wannan ne shine bayanan da waɗannan hadisan suka kunsa kenan wa an sa'al bin sa'id رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بالخير ما عجل الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا to ya gama maka maganar ɗaukan niyan azumi yadda ake ɗauki niyya ya kawo maka hadisai guda biyu wanda ɗaya ya yi bayanin ɗaukan niyya da daddare ɗaya kuma ya yi bayanin ɗaukan niyya da rana ko yanayin rana in ya sa ka ɗauki niyya to zai yi magana ta gaba magana da ya kawo kuma shine maganar shan ruwa yace daga sa'al dan sa'ad Allah ya kara musu yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi yace la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba cikin alheri ma ajjalul fitr matukar suna gaggauta bude baki متفق عليه بخاري ومسلم suka haɗu akan wannan hadisin wani tirmizi a wajen tirmizi min hadisi abi hurairata daga hadisi abi huraira radiyallahu anhu Allah da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta gare shi kala ya ce qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce ahabbu ibadi ilayya a ajaluhum fitra mafi soyayyen bayi a gare a gare ni mafi soyayya a cikin bayi na a gare ni wanda yake gaggauta bude baki to wannan hadisan kuma guda biya kawo su akan a mutane ba za su gushe ba da alkhairi matukar suna gaggauta bude baki da kuma a cikin bayi wanda Allah ya fi so shine wanda yake gaggauta bude baki to amma nan malamai sun yi magana za a yi buɗe baki ne bayan rana ta faɗi idan an tabbatar da faduwar rana to a wannan lokacin ne ake yin buɗe baki to amma wasu su gari wannan hadisan ba su tabbatar da ranar ta faɗi ba ma saboda an sha rana watakila ko an sha wahala na wannan azumin da aka yi kawai sai a yi buɗe baki to ba haka musulunci yake nunawa ba ana so in ka tabbatar da rana ta faɗi to nan kuma kar ka tsaya wasu kuma sai saboda tsoron wancan maganar sai suka sai suka suke kin buɗe bakin ba za su yi ba har sai an yi magariba sai an yi magariba da kullum su yi saboda wai a'a kar a ji rana ba ta faɗi ba to yadda musulunci tsara shi ne ka tabbatar da rana ta faɗi in ka tabbatar da rana ta faɗi to shi kenan ka sha ruwa kawai amma fa idan rana ba ta faɗi ba ka sha ruwa kuma aka tabbatar ba ta faɗi ba to kaga ba ka sha kafara kenan dan ka sha ruwa lokacin shan ruwa ba to wannan shine abin da ake so a lura a cikin sa matasa da yawa sun fada cikin wannan sai ga an hada kayan shan ruwa ana duba gogo kuma abun ba na gogo bane eh magana faduwar rana ba agogo yake ba yanayi ne za a duba a ganin yanayin faduwanta amma sai a zo a buga a ce karfe kaza ne za ta na faduwa kuma kullum yanayin canjawa ke kullum yana canjawa shi yasa ba a zama akan lokaci guda daya za ga wani lokaci lokaci kaza ya fi tsawo lokaci kaza ya matse ba wani lokaci yana tafiya dubai ɗaya bane ko wani lokaci ana zaune haka bane ba za a ce awa ɗaya ne amma awa ɗaya ta wani zamani ta yi awa uku wani zamani kuma kuma kana da hayan kai din kana nan da kai ake maganar duka shi sa ne sallallahu alaihi wasallam yace a ashita uri rabi rabihul mu'min lokacin hunturu shine lokacin riba mu'min lokacin hunturu saboda me yace qasura naharuhu fasamahu ranan ɗayar karama ce gari yana wayewa dare zai sannan kuma dare kuma zai yi tsawo lokacin hunturu kaga lokaci ne shi ma a cikin lokutan rayuwar mutum amma kuma rana bata da bata da tsayi kuma duk zai wani da kake gani ne agogo kake bi za ka dusun za ka go za za ga lokacin duka in agogo ne kake amfani da shi misali to irin waɗannan lokutan in kana lura misali kamar da asubahi haka ko tsakanin magariba da isha za ga wani lokacin bai fadi ne sai ayi magariba a dade ba isha ba wani lokacin ba zai ga ya matsi to dalilin haka ba a so ka dogara da iya agogo ka tabbatar da rana ta fadi kafin ka sha ruwa amma musulunci bai yadda kuma ka zauna ka ce wa sun matin musiyama ilan laili ba sai a cika azumi zuwa ga dare saboda haka sai ka zauna ka ce kai ba za ka ba za ka sha ruwa ba sai ba mu gari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su gushe ba da alheri matukar suna gaggauta buɗe baki sannan kuma Allah yana son bayan da suke gaggauta buɗe baki to ana so mutum ya gaggauta in dai ya tabbatar da rana ta faɗi din wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka muttafaqun alayhi wa an anas bin malik radiyallahu anhu daga sai na anas dan malik Allah ya kara masa yadda kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce tasahharu ku yi sahur fa inna fi as-sahuri baraka lallai a cikin sahur akwai albarka a wannan hadisin kuma an samu shiga sina na sallah kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sahur lallai a cikin sahur akwai albarka to me sahur sahur shine ka ci abinci kafin alfijir ya keto kisa alkurani ya ga mana cewa wa bilatihirhum yastaghfiru wanda kusan asubahi din suke tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ashe ba ka ci abinci da daddare shine sahur ba ba ka ci abinci da daddare shine sahur ba ka ci abinci lokacin da alfijir ya yi kusan ketowa bai ketowa shine lokacin sahur din sunansa lokacin sahur azhar din nan kenan saboda haka wanda dai tsakiyar dare ya ci abinci ce yayi sahur a ya ci abinci ne ba ba lokacin sahur bane wannan lokacin lokacin sahur shine lokacin da alfijir yayi kusa amma bai zo ba karshen daren shine lokacin sahur amma ga ka gama hirar ka karfe 12 ko 1 ka sai ka ci abinci ka ce wai sahur kai ba sahur kai ba lokacin sahur wancan lokacin ne saboda ka kusan asubahi ne kuma kamar yadda aka karanta idan kai sahur tsakanin gama sahur ɗinka da fitowar alfijir bai fi karatun aya hamsin ba ga mutumin da in yana karatu karatun sa shi da baya san da sannan kuma baya baya sauri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sahur a cikin sahur akwai albarka ka tashi a wannan lokacin ka yi wani abu ake so ka ci wani abu ko ka sha wani abu kafin alfijir ya ke to in za ka yi azumi tawanan malamai sun yi magana haka cewar malamai sun yi ijimai akan lallai shi sahur mandubi ne kuma mustahabbi ne sannan babu laifi ga wanda ya bashi bai yi ba ba za a ce ga irin laifin da aka bashi ba shi dai ya bar wata albarka ne da ake samu bai samu ba sannan sahur yana isa mutum da abin da ya yi shi dan adam na ci ko na sha ba a ce in za ka yi sahur lallai sai ka nemo abinci gari guda ka zauna ka shaƙe shi da gaske ka sha ruwa tukuna ce ka yi sahur ba a'a ka ci dai wani abinci abin da ake ci ko kuma abin da ake sha shi ake nema kawai ba a ƙayyade ga abin da ake so ka ka ci ba amma dai ana so ka ci din saboda ya zo a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sahur akluhu barka cin sahur fa albarka ne ka tashi ka ci abinci lokacin sahur kaga ashe lokaci ne ma sahur din lokaci ne to ka tashi ka ci abinci a wannan lokacin albarka ne saboda haka kar ku bar wannan lokacin ya wuce in ɗayan ku zai kasa ma ya gagara cin abinci saboda yana tsoron abin da zai je dawo ko cikin sa bashi da kyau ko wani abu zai same shi in ya ci to ya dage ko da muƙurwa na ruwa ne ya sha amma kar ya wuce kawai wuce lake je masa ko kare ya wuce kawai ya wuce a kare ya wuce ya dage ko mukurwa na ruwa ne ya tashi ya sha amma wani ramadan zai kama har ya kare bai taba tashi ba yana bacci kawai wani azuwa ba zai ba sallah azuba ba ruwa sai gari ya waye har azumi ya zo kuma zai zauna a hira har sha biyu ko har daya yana hira yana ta tadi abunsa ba zai tashi lokacin sahur din ba ba zai komi ba shi kenan sai gari yawa ya tashi sallah kuma yana azumi ko kuma a wani kuma zai tashi ya saur din in ya tashi ya saur din a ta taɗi a ta taɗi an fara kiran sallah kenan sai koma kwanta sai koma kwanta ba za a yi asuba da shi ba kwata-kwata to a tsarin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama babu maganan kwanciya duka gaba ɗayanta ba babu babu zancensa haka ake kana gama sahur din kokari kokarin alula da tsarki da shiryawa da tafiya masallaci ne kawai tsakanin sahur ɗinka da fitowar alfijir ba wani maganan kwanciya ma shi yasa wanda ya tsakiyar dare ya ci abinci ba sahur ya ba abinci ya ci kana gama ci abinci na sahur din nan ba baka da lokacin da zaka je ka kwanta kuwa saboda kokarin tafiya masallaci zaka yi sallah asubahi ya riga yayi saboda haka mu gyara wannan wajen kar mutum yayi sahur ya koma ya kwanta malaman lafiya ma sun ce sai samu matsala a lafiyarsa ba su ka ci abinci ka kwanta to balle kuma a musulunce in kai sahur to kai shi ka tafi masallaci kawai aka ake su ba a son yin bacci bayan an yi sahur sannan wani kuma zai ce a shi cikin sa waye waye waye ka nemi abun da zaka iya ci ko zaka iya sha a lokacin ka tabbatar wannan lokacin da ka farka lokacin ashar din lokacin sahur din kisa alqur'ani yace bil sayruhum yastaghfiruna akwai bayin Allah wanda lokacin sahur ma suna istighfari kisa malamai suka ce duk wanda yake neman wato gidan lahira yake so ya haɗu da Allah lafiya ba zai kwanta daga bayan isha ko ya hira wai har alfijir yake yana kwancewa ba shi ga mutum bai zama bawan Allah haka ba ba zai wahala dole zaka tashi kafin alfiji ya fito ya keto amma ka kwanta sai an shiga sallah azuwan ba an yi raka ɗaya ma tukunna kake tashi ko kuma sai an yi sallah ma ka tashi to gaskiya mutum yana cikin hatsari ne zama ka saboda ka seta tashin ka ya zama zaka iya dan tashi kana farke za a kira salatu khairu minan nawmi kira na biyun nan kana farke za a yi shi ba wai a lokacin ne ka tashi ba wannan lokacin lokacin bayan Allah ne wannan lokacin alfijir yayi kusan fitowa bai fito nan ba a so mutum ya bashi kuma lokacin karban ijaba ne sosai in ka roki Allah wannan lokacin lalle ana kyautata zaton cewar Allah zai amsa maka saboda haka kar mutum yana bari wannan lokacin yana yana bacci kuma in ka saba ma ko ba a tashe ka ma zaka tashi zaka tashi zaka tashi niyya ce da in ka kulle niyya haka hakan zai same ka yawa to saboda haka ana so mutum ya tashi yayi sahur kar ya bari ya wuce ba sai an sa alam ba in an sa niyya lalle za a tashi sanan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wataala da mala'ikunsa suna yin salati ga mai sahur wanda zai sahur suna roƙa masa gafarar Allah ke suna masa addu'ar alheri wanda yake tashi yake yin sahur ko kuma wanda yake tashi lokacin sahur ko da ba a cikin azumin bane ba saboda haka ana so ana yin sahur din nan to bayan waɗannan hadisan kuma ya gama da su sai ya kama wani hadisi kuma da yake magana akan da me za ka yi buɗe baki ka yi sahur dai yanzu to daga nan kuma za ka ci gaba da azumi har zuwa lokacin da rana ta faɗi to rana ta faɗi yanzu kuma ya riga yi maganan gaggautawa da ya faɗa to yanzu kuma ya za ka yi ba rana ta faɗi shi ne hadisin da za mu karanta an salman bin amiru dabbi دبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أحمد والأربعة وساوه ابن ابن خزيمة وابن هبان وحاكم وعن سلمان بن عامر الدبي daga Salman dan Amir Dabbi Allah kara masa yadda an Nabi sallallahu alaihi wasallama daga nan da Allah jalla subhanahu gare shi kale ya ce idza aftara ahadukum idan ɗayan ku zai yi buɗe baki fal yuftir ala tamri to yi buɗe bakin sannan akan dibino fa in lam yajid in bai samu ba fal yuftir ala ma'i to yi buɗe bakin sannan da ruwa fa innahu tawuru lalle shi abu ne mai tsarkakewa shi ruwan kenan rawu ahmad imam ahmad ya rubuta wannan hadisin wal arba'a da sabu sunani tirmidhi na za'i ibn majah abu dawud kenan fasahu ibn kuzaimata ibn kuzaima inganta shi ibn hibban da ibn hibban wal hakim da kuma hakim to a wannan kuma hadisin ana ga mana cewa idan mutum zai bude baki musulunci ya tsara masa abin da zai bude baki da shi an fi so yayi da dabino ya samu dabino to da shi ne ake so yayi bude bakin nan da shi kuma ana so yayi amfani da wuturi a ciki ya samu guda ɗaya ko guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko guda tara ko sha ɗaya haka dai har duk abin da ya samu sai ya yi wannan buɗe bakin da shi kuma ga addu'o'i da yawa da ake karantawa idan mutum zai yi ko ya ce zahabar zama ko fitalatul uruk wa sabatul ajr insha Allah sai ya ci dibinon nasa ko kuma in bai iya ba ko da hausa ne ma sai ya yi ya ce yunwa ta tafi kenan ko shirwa ya wuce sannan kuma jijiyoyin jikinsa za su jika yanzu sannan yana roƙon Allah ya bashi ya tabbatar masa da lada cikin wannan abin da ya yi to mutum ya yi addu'a sai ya ci dibino shi ne abu na farko da ake so mutum ya ci in bai samu ba to sai ya yi buɗe bakin nan akan ruwa ruwa zalla wanda bai haɗu da komi ba kenan sai ya sha nan ma malaman lafiya sun yi magana cewar wani ruwa ne zai sha ba a so sha ruwan ɗumi a ruwan sanyi ko ba a so sha ruwan sanyi saboda zai iya masa matsala an fi so ma ya kurɓi ruwan ɗumi tukun yawwa kafin nan ya kawo ruwan sanyi ya sha saboda shi wannan tsarkaka ne a gare shi wannan ruwan da zai sha din to sai ya fara yi da ruwa to haka ake yi cikin wannan hadisin da ya kawo wannan hadisi guda ɗaya ya kawo akan maganar a buɗe bakin Imam Ahmad ne ya rawaito shi da sabu sunan da Tirmidhi da kuma Ibn Kuzaima da Ibn Hibban da Hakim sun suka kawo wannan hadisin to daga nan kuma zai shiga mana wata magana kuma wuta daban akan yanayin wasu azumomin wanda Annabi sallallahu alaihi ne zai iya yi kai mu kuma ya ku bayi mu saura ba za mu yi ba to wannan shine hadisan da za mu shiga yanayin da mutum zai yi waye zai yi irin waɗannan azumomi ko kuma waye in yana azumi zai yi wannan yanayin waye aka bashi wannan dama wanda ba ba kowa ba shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ne hadisan da insha Allah za mu tashi akayin su wanda za su mana bayanin ga wani yanayi na azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ko ga wani yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin azumi amma kai mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi wannan yanayin ba wannan ya keɓance shi ne a cikin su ne za mu tashi in Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a